الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau laraba 28 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1436 wanda ya daidai da 16 15 ga watan bakwai miladiya shekara ta 2015 Allah da ikonsa yau za mu dakatar da wannan karatu mu huta sai kuma bayan sallah kama da farko ina ba da haƙuri na ɗan makara na je wani guri ne wallahi ban zata zan daɗe a inda na je ba kuma sai na ɗan makara yanzu ga shi nan kusan tara kusan da rabi ne ma kenan kaga yanzu zamu kai kusan goma da kusan da rabi ana to ai haƙuri wallahi ba da sona ba ne kamar yadda na faɗa insha Allah yau za mu dakatar da wannan karatu da muke yi na cikin ramadana sai bayan sati biyu bayan sallah za mu dawo mu ci gaba da yadda muke a dukkan sati kusan mun kan yi karatu wajen sau biyar a wannan kwana biyu ne kawai muke huta tsawon shekara muna huta ranar litinin talata amma laraba lamis juma'a asabar lahadi kowace rana akwai littafin da muke sakawa tsakanin magariba da isha'i muna yin awa ɗaya wasu kuma muna yin minti talatin muna wannan ne don ƙoƙarin karantar da al'umma da haskaka su don su gane wannan addini alhamdulillahi wannan abin da muke yi ya ci nasara don na san ɗaliban da suke zuwa wajen wannan karatu ɗin zai wahala wata guguwa ta zo ta kwashe su zai wahala wata guguwa ta zo ta kwashe su kuma zai wahala wata matsala ta taso hankalinsu ya tashi a kai cewa musu santa ba tunda kullum ana karantar da mutane abubuwan da ba su sani ba suna ƙara sani suna karuwa sanin halal da haram da sauran hukunce-hukunce wannan shi ba mu karfin gwiwa yasa muke ci gaba da tsawon shekara mun sa duk ranar juma'a ta Allah mukan yi tafsiri a wannan masallaci a wannan majalisi na awa guda kowane sati ba sai cikin ramadan ba sai sa a magana na da nake nake cewa za mu dakatar mu huta ba wai mun daure ko mun rufe ba an gane wannan domin duk sati muna yin tafsiri duk sati kuma muna yin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riyadus salihina da sauran littafai kamar irin su ahdasun nihaya kamar irin su umdatul hukum wanda wa menene sharhi na umdatul ahkam da dai sauran irin waɗannan littafai duk muna yi anan saboda kan nan insha Allah yau za mu dakatar da wannan karatu sai bayan sallah kamar yadda na biya ne kuma sallan idi kamar yadda muka saba kowace shekara haka nan ma bana za mu yi karfe takwas saura kwata a inda muka saba yi a gen village a nan zami in dai ba ruwa aka yi ba sha Allah takwas saura kwata ba kuma wata matsala ta faru kuma ba ma fata ta faru to takwas saura kwata da mu tsaye da sallah in ruwa ya zo da mu jinkirta sallah nan sai ruwa ya dauke ko da da mu kai karfe sha biyun rana sai ruwa ya fito dama ana ruwa kar ka fito a gidanka dan mu ma ba da mu fita ba sai an dauke ruwa tsaf ko da da aka yi azhar ne to shi kenan in ya so an kai azhar to sai mu bari sai washe gari mu yi wannan ya faru a zamanin amanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kai azhar sai a bari sai washe gari ayi ba matsala a ciki an gane wannan amma dai zamu sha ruwa in an ce an ga wata an gane wannan in ya so sallah ana iya daga ta sai wani washe gari in akwai darura saura kan nan takwas saura kwata kamar yadda na faɗa aka damu tsaye da sallah in dai ba wata darura ta faru matasan da suke taimaka mana wajen ba da tsaro da nuna wa mutane wajen fakin wajen zaunawa da Allah muna roƙonsu wannan aiki alheri da suke da Allah su ci gaba alhamdulillah akwai 'yan sanda akwai sojoji da gwamnati take turowa su ma suna taimakawa wajen daidaita fakin ɗin mutane ko wurin zamansu farakan nan gaskiya akan samu kyakkyawan tsari a inda muke sallah yake sa cikin lokaci muka yi sallah kowa ya watsa ya koma gidansa abu na gaba da nake dan son ƙara bayani wanda na riga na faɗa cewa ga alamu ba mu san gaimu ba ga alamu kila juma'a da idi su haɗu rana ɗaya idan juma'a da idi sun haɗu idan muka je muka yi sallan idi to mu ba da mu fito juma'a ba an gane wannan za mu yi tabbacin mu sai la'asar kuma ba juma'a ba a zahar manzon Allah ne wannan saukin ko ba wani ne yayi ba yawa kamar yadda aka yi sauki in kuna tafiya a zahar ayi raka'a biyu la'asar ta zama raka'a biyu isha'i ta zama raka'a biyu wannan sauki ne shari'a musulunci ta yi kuma Allah yana son haka muku sauki ku karba to mun karba hannu biyu biyu an gane wannan to wannan shine karin bayani da nake so zan yi akwai wani darasin da muka yi da yamma saƙo ne muka isar ga wannan al'umma wajen haskaka ta ta gane illar da take ciki halin da take ciki wannan saƙo da mu sake isar da shi a yanzu saboda muhimmancinsa saboda rana ne ta ƙarshe wadda kuma muna fata kawasan watsa labarai za su saka shi yadda muka faɗe shi don al'ummanmu a haskata domin wani al'umma ba a haskata za a ci gaba da cutanmu kuma wanda suke cutanmu suna tare da mu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar yake cewa akwai waɗanda za su fito kalan jikinsu irin kalan jikinmu yaran yaran da muke yaran da suke yi amma kuma suna saba mana akan tafiyar mu suna cutar da mu kalan jikinmu kalan jikinsu yaranmu yaransu amma suna fada da wannan addini din don haka mu ma yanzu akwai waɗanda kalanmu jikinmu ɗaya da su yaranmu ɗaya da su ɓangarenmu da su ɗaya ne amma suna cutar da mu suna cutar da wannan al'umma ba su da kishin mutanensu ba su da kishin al'ummarsu ba su ma da kishin addininsu kuma in ba mun gane wannan cuta mun yi maganinta ba to za mu ci gaba da zama ƙarƙashin ƙasƙanci da wulaƙanci a nan arewa na taɓo maganar siyasan ƙasar nan na ce zaɓen da aka yi obasanjo a 1999 yana kurkuku aka fito da shi da gashin bakinsa kaman gafiya manyan arewa suka ce ba wadda zai tsaya sai shi su ne su baban gida ko ba su suka yaka ba suka ce ba wadda zai tsaya sai shi aka tsai da shi waɗinsa bai ci waɗinsa ba zaɓe na wadda aka yi obasanjo bai ci ba kowa ya sani an buga a jarida an faɗa dinnan amma mutanen arewa suka ɗaure masa gindi ya hau da ya hau da tenuwansa da farko da tenuwansa na biyu duk yankin sai ta ɗaukakawa kamfanoni na sabulu sai ka je jiharsu kamfanonin magani a jiharsu kamfanoni na lifton na kayan shayi ga sunan muna gani duk amma nan bauchi kamfani ɗaya ba a yi ba kano duk arewa kamfani ɗaya da aka yi na gwamnatin tarayya to sai na ce ni ban ga laifinsa ba ya yi daidai ya yi daidai ya zama ɗan halal a ɓangarensu duk da ba su zaɓe shi ba ba su son sa amma ya san nasa ne ya kai musu kamfanoni ya bunƙasa tattalin arzikinsu ya sama matasansu aiki ya bunƙasa kuɗi a can ya tura musu kuɗi sosai amma wanda suka masa matakala ya hau ga wannan mukami ‘yan uwanmu ne musulmi’ ‘yan arewa su ne ma ana ganin manyan arewa su suka yi mana wannan aiki bayan ya tafi jonathan ya zo jonathan ɗin nan waɗanda suka yi masa matakala ya hau mutanenmu ne wasu ma nan bauchi ne su ne su ƙaura su yayyalla da sauransu ko ba su ba ne su suka kai shi wannan matsayi da ya ci zaɓe ba kowa aka nuna su a intanet ko a network suna ta rawar da tsalle jonathan ya ci jonathan da ya hau kudin da ake biyan jiharsa kawai ya fi kudin da ake biyan sitar goma a arewa bayan haka ya bude department department wanda suke kula da neja delta wajen guda biyu duk wata ana tura musu biliyoyin kuɗi ya azurta su abuja ka ga wani babban gida ko babban fili nasu ne ya yi musu aiki to ya yi daidai ya zama ɗan halal a ɓangarensu ya zama ɗan halal suwa ya taka ya hauyi wannan matakalan ‘yan arewa masu son ajihunsu masu son kansu ba su son al'ummarsu ko ba su ba ne ya yi daidai to mu dawo nan bauchi suleiman bagwaro wa ya kashe zama sakatare na tetfan ya je babban ya ɗauki branch ɗin babban makaranta na atv ya kai can aka kashe biliyoyi aka gina amma buɗe ta mutanenmu suna ta surutu suna su ya za a yi haka to amma wa ya kai shi wannan gurin ba su isa da ma'azu bane ko ba su zo kai shi ba su zo kai shi a nan bauchi ba dai cancanci dai iya rike wannan mukamin ta za ka suleiman bagoro ya zama dan halal mai kishin wurinsa ya yi daidai in ka samu ka kai gidanku kai garinku ka yi daidai amma suwa ya taka suwa suka kai shi wannan gurin ha suwa suka kai shi ha ba su yi zaba da su ma'azu ba su zo kai shi bane kane ha to to me lafi su shi don ya samu ya bunƙasa yankin su ai ai daidai to mu dawo dogara dazu na fitar da wata takarda a nan ta immigration na ɗaukar yara immigration ɓagwaro mutum sha biyu ta ba ɓalewa mutum nawa yara kace mutum biyar takwas takwas da bakwai ka hada da sha biyu nawa aka samu taba balewa nawa biyar bagoro nawa sha bakwai to to mun ji ba sha bakwai ba to aka ajiye ta a gefe sha bakwai ya ba su sha bakwai duk mutanen su ne nan bauchi mutum uku mutum biyu uku din nan biyu ɗaya kirista a biyu kirista ɗaya musulmi misau biyu toro biyu darazau ɗaya warji ɗaya jama'are ɗaya alƙaliri ɗaya duk dasma ɗaya duk waɗannan in ka tara su a cikinsu ɗin waɗannan ɗin su wajen nawa goma sha uku amma biyar ne musulmi sauran duk mutanensu ne in ka hada da wancan sha bakwai ga wannan mu biyar ne kawai kwata-kwata kwaya biyar ne to ya yi daidai ya yi daidai ya zama dan halal amma wannan matsayin da ya je suwa suka kai shi a'a sai yawa ne suka kai shi ba sai yana da ƙuri'a ɗaya a kansa wanda suka kai shi daga tambuwar sai a teku duk na san abin da ya faru tambuwar sai a teku suka kai shi wannan matsayi tambol da atiku suka kai shi wannan matsayi kai dan siyasan da yake ci yanzu lokacin da nayi zargi na nace masa aika masa ne nace lalle kun yi aiki kun yi aiki to magana ta dan bashi kaman wani abin shi wani aiki muka ce ai kun mana zabe nace ku ɗan majalisu nawa ne anan boci tukunna amma ga wanda kuka zabo nace kuma a arewa gabaki ɗaya ku nawa ne sai ce to da Allah malam kai hakuri dan zo ne na ce sai ka zo ya zo gida ya same ni har falo daga ni sai shi muka zauna ya taɓa yi da yanzu kuma aka sake zaɓensa na ce in tsoho ake nema ai kai tsoho ne me yasa ba a zaɓe ka ba in tsoho ake nema wadan bakin sai ce wallahi malam a jirgin sama muka ka yawo wajen manyan ƙasan nan mun je sokoto mun je kano baran gaya muku wajen waɗanda suka je ba ya gaya musu ce mun je sokoto mun je kano mun je kaduna mun je maiduguri duk manyanmu wanda ake ce wane ne musulmi mun je wurinsa amma ba mu samu goyon baya ba suka ce sai shi sai ya kenan kuma to sai yaya saboda haka yanzu abin da ya rage masa in ya gama wannan sai zo ya nemi gwamnan bauchi kuma dai ci a zai ci mana a to sai ka hana shi ci bai to ku saurara da Allah da Allah ku saurara da Allah ku saurara mana ko ba ku san siyasar duniya ba balle yan arewa kaji yan arewa ba kaji bane in ka watsa musu dawa sai ka kama su cikin sauki kaji ne in ka jewa musu dawa sai ka kama su yan arewa ka ji yanzu waɗanda suka zo suka zaɓo shi ɗin duk mutanen wane ne wallahi wallahi ba abu mamaki ba ne kuma ya ce sai dai idan ka turida ta jawo masa matsala ta tantance irin ƙuri'a na da ƙuri'an ka toki da faɗi amma dai ba ka turida ba zai ci in dai waɗannan manyan namu ne waɗannan masu ko kuka sani ne kuka sa abin da kuka risa ko kuka sani saboda ka muna rayuwa cikin bakin ciki da damuwa muna rayuwa ba mu da shugabanni ba mu da 'yan siyasa masu kishin al'ummarsu masu kishin addininsu masu kishin abin nan ɗinsu ga kwaɗayi ta shi kenan kwaɗayi mabudin wahala in ba mun zu da kwaɗayi ba muka yadda muna da 'yanci muna da addini wallahi ta sa'adu zungule ce bahaushe zai sha kunya ce da ku sha wahala da sha wahala kuma ga shi yanzu ɗin yaranmu suna nan suna ta ƙara yawa ba aiki ba makaranta ba aiki sai talauci in an je wurin da wanda zai ɗauki aiki ɗin to ga waɗanda ake turawa hannu ya san na gida eh hata ya yi sun kyauta hannu ya san na gida hannu ya san na gida hannu ya san na gida awa in an tura ɗari a ɗauki naku goma in ishirin ne a ɗauki naku biyu ɗauki naku biyu in kuka je kuna neman taimako a daki dan kuɗi a baku su kuma ya sama musu aikin da za su ci da ƴan uwansu su ci da matansu su ci da iyalan su ci da komai kai maimakon a koya maka kamun kifi sai aka baka kifi to ka cinye yau shikenan gobe kuma ga me da ka ci inda an koya maka kamun kifi ai kaga gobe ma da ka je ka kama ko ta yi dabaran da yake kenan ai ya san abin da yake ya san abin da yake wai don Allah mu ya shida mu farka mu san me ke mana ciyo mu san mu dinnan muna da haƙƙi ga yawa yawan banza ga yawa yawan mu yawan banza yawan da bai da amfani yawa yawan banza wadda kuma ma muna lokacin da yawa yake amfani lokacin demokuraɗiyya a demokuraɗiyya kasuwancinta jarinta yawa in kuna da yawa kuke mulki kowace ƙasa ka je gari majority su suke mulki amma ban da mu mu tsiraru su suke mulkin mu tsiraru ina yawan mai ke yawan banza ta ma manzo Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa yace yawan ku yawan banza ne lokacin da yace za ku ga walakanci za a taru a kanku ana cin ku ana yakan ku kamar yadda mayunwata in suka samu kwanan abinci kowa yana ɗiba da sauri sai sahabi yace ya rasulullah lokacin da za a mana taron dangi ne ba mu da yawa ne ce kuna da yawa amma yawan ku kaman gusa kaman sharan teku ne ruwa ta ɗebo ta zo ta tara shakan nan a cikin wannan taron sharan da aka samu gutsatsuran itace gutsatsuran tsumma gutsatsuran ciyawa ganye tsohon takalmi tsohon taya haka dai lalace shanu ba za su ci ba ba taki ba haka dai lalace to haka aka maza Allah ya sufanta mu yawan mu yawan banza yawan mu yawan banza yanzu Allah yayi gaskiya za mu da yawan bai da bai da yawan fadi a demokradiyyar ma majority carries the vote amma demokradiyyar ma da yawa shine jarinta amma yawan muna da yawan bai da amfani saboda bamu da shugabanni kowa kowa damuwansa a jihunsa kowa damuwansa kansa in da a bashi kuɗi al'ummarsa duk a kashe su bai da duk a kashe su shi bai dame shi ba in dai samu mukami na minista duk wulakancin da za a yi muku a yi muku shi bai dame shi ba shi bai dame shi ba kansa ya sani yana murna makinku ya hau a gaban TV ana kallo? To, sai mu ci gaba da haƙuri cikin walakancin, sai mu ci gaba. Wallahi inda ba mu samu shi gabanni ba, ɗan arewa ya rasa inda zai sa kansa a ƙasar nan, a je zuwa. Sai mun samu shi gabanni. Sai mun samu shi gabanni masu kishin mutukunna. Sai za muka ce wannan gwamnati yanzu. muna mata kyakkyawan zato mun zuba mata idanu mu ga kamun ludayinta ba mu fara suka ba ba mu fara ce ko mun zuba idanu ne amma dai muna musu kyakkyawan zato muna musu kyakkyawan zato amma gwamnatocin baya mun wahala mu arewa ko ba mu wahala ba an kashe mu an sa mana talauci an sa mana jahilci an sa mana cututtuka bila adadin jarin 'yan kasuwanmu ya karye bila adadin ga sunan illoli kun tuna waƙar sa'ad zungur yake cewa ‘yan arewa idan kuka sake mutanen kudu suka ɗau mulkin ƙasar nan kowa sai ya sha wahala ku nemi waƙan gata na abokan ladan ya ya waƙe ta abokan ladan ya waƙe ya ce in kuka sake mutanen kudu suka ɗau mulkin ƙasar nan kowa sai ya sha wahala ba mu sha wahala ba yanzu a ko da bai sha wahala ba muna kai muna kai muna kai yawwa Allah ya sauwaka bismillah malam a gurguje yana kan tsaga bismillah eh eh ba ba ruwa eh suka yi suwa suka yi sak ha ba mun sani bane kan ha mun san ƙuri'an da gwamna ya samu a wurin mun san ƙuri'an da buhari ya samu a wurin su su suna da hankali ai su suna da hankali suna da ilimi sun san duniya sun san me yake mahaukaci shine ba filata ne ba haushe da sauran kabilan ki su da ba san abin nan da ba a baka omo a baka sabulu bayan an baka sabulu an baka omo kuma a zo a baka guba ta kashe ka ba ka yi amfani da omo ba ka yi amfani da sabulun ba in zaɓe ya zo ma gana masu a cika ta da kuɗi a yi kan malamai a kan sarakuna ko ba ka ake yi ba shi kenan sana ta kare sana ta kare amma su wayayyu ne da suka zo yin kuri a sun sani suna da manufa ba su yi sak ba a ba su yi sak ba suna da manufa suna da strategy ɗinsu suke so su cimma kuma sun cimma yanzu alfahari masu yanzu ce su ne na uku a najeriya gaskiya ku yi alfaharin ku sayawa ku yi gaskiya ne ku ne na uku na hudu kai na hudu su ne na hudu kuma duk hasadan ka baka saka ce ba haka bane duk hasadan da kake musu sun iya siyasa sun iya siyasa amma ko ga kunan kun zo kun cika masallaci ga suna a cikin tam in ka bi tituna mu duk a cike suke da matasa mata da maza wannan matansa hudu ƴaƴansa 20 matanka hudu ƴaƴanka kaza matanka uku ‘ya'yanka kaza matanka biyu ‘ya'yanka kaza shi kuma mata ɗaya shi ɗaya ɗa ɗaya ko ɗa biyu shi ke amma kuma ya fika a siyasa ya fika iya demokuraɗiyya shi ne da mulki saboda lalacewanka ina kake ina matanka hudu ina ‘ya'yanka ishirin ko talatin ina suke ina suke wai wani maha yana da kwarkwara ya'ya hamsin ya'ya sittin shi kadai ya'ya hamsin ya'ya sittin gane mata ɗaya ɗaya yana kansa a lokacin da jarin demokuraɗiyya shine yawan jama'a amma ina saboda corruption a tsakaninmu corruption a tsakaninmu corruption corruption ne ko ba corruption ba ne corruption ne corruption ne karbara da corruption ne corruption ne wallahi corruption ne corruption wallahi ba don Allah ya amsa addu'anmu ba ba don Allah ya amsa addu'anmu ba wallahi wannan karo ma Jonathan ne zai ci wai ratansu kan miliyan ne ratansu ko ba miliyan uku ba ne to miliyan uku shegiya kacal ba don Allah ya ji kukan mu ya rice ba aka kawo kadiri daɗin nan a state biyu zai samu wannan miliyan uku ɗin state biyu kacal lokacin da ake arin gizon a ƙuri'a ba a san adadin ta ba za a iya ɗauko na Kano a kawo nan Bauchi za a iya ɗaukar na Bauchi a kai can wala Allah ne da ya tashi tsamo mu a kawo na kadiri da din nan ya tsamo mu wala da ya ci kuma waɗannan shugabannin za a ba su cin hancin da su ja baki su yi shiru ba za su an zalunce mu ba in ka fito ka yi zanga zanga a harbe ka in kun tara jefa muku tiyagar haka zai tafi magana ta ƙare sarakan nan mu ga wani ce na ta daga hannu to malam da ala ku dan yi hakuri da ala yau ne ranar rufiya dan ba ku dama da ala ku yi hakuri mun ce ranar wanka ba ɗaya boye cibi faɗi me kake saka faɗa saboda lalacewar mu a azumin nan eh ha to ni zaka gaya mu ta ni kan nabi ka sani ni an mun waya an mun waya daga Abuja cewa malam muna ofishin dogara tafsirin ka yana ɗaya daga cikin wanda zai ɗauki nauyi na ce ba na so da aka jima sai sake bugowa waya sai ce malam me yasa kace baka so bai halatta bane nace i yace me dalili yace ga dalili nace kai a matsayinka na musulma ganin abun kunya ne a ce mu musulmi ba za mu iya ɗaukar nauyin program da ya da littafin mu alqur'ani tafsiri sai wani wanda ba musulmi wanda ya dauki nauyi kana ga wannan ba abun kunya bane ba za a goranta mana ba ba kaskanci bane kana ga ba kaskanci bane ta Allah da iko yana jin DRC da Bauchi ma da kai musu kudin suka ce a su ma ba su karba ba amma an kai can ai ana sakawa har su daurawa ana saka ai kuna ji har su daurawa ana saka kuma bayan an saka sai a ambaci sunan sa ma ce shi ya dauki nauyi imagine to yanzu wannan ba lalacewa mu bane nawa ne kudin tafsirin a wata ɗaya nawa ne zai wuce dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari uku duk musulman mu ba mai ɗaukar dubu ɗari uku sai wannan kuma musulmi ne suka je wurin suka nemi ya biya sadaka nan dole mu in ba mu bar kwaɗayi ba dole mu shiga cikin walakanci dole mu sha walakanci dole mu sha walakanci dole dole sai zan ce musu a a kai kasuwa ni ban da nawa ni in dai nawa ne na biya ba na so na san me wanda suka dora ai yana jina zai ji ne wanda suka zai ji ne daga zai ji ne Allah sawwaka saboda rufin asiri ba dan ce muku wani bane amma na tabbatar da zai ji a wance masa a bismillah mana na karanta daga hannu alaikum salam in mun shiga siyasa wai da zabe mu wai da zabe mu ah wai mu shiga siyasa mu ku dala ku saurara ku saurara da Allah kun ga general wanda ya ci zaɓe yanzu wallahi wala akwai lokacin da gani sai shi muka zauna a hotel haka mu yi magana ni da shi amma sai da ta kai ma wani babban malami daga nan garin ya je ya yi ƙoƙarin haɗa mu da shi in ba ku sani ba sirri ne wasu abubuwan sai lokaci ya so in gaya muku kuma na kusa da janar ɗin yake ce mu ga wadda ya zo ga kuma radda ya zo to me kake ce na tsaya zaɓe kuma me zai faru mu hasana take tsakaninmu da ƙyashin da yake tsakaninmu wallahi bare bare mu ci gaba ba wallahi da a zaɓe ka ka ce da ka ɗabbaka shari'a ko ka ɗabbaka littafin Allah ko ka hana mata fita tsirara wala gara zabi tacaccen barawo da dai sata ya ɗebe kuɗin jiha in yaso duk abin da zai faru je faru ko ba ka bane wani lokacin muka tsaya zaɓe ma wani jin ku ne wala ku ce Allah wannan ustazan nan kyale su za su kawo mana matsala Allah za su kawo kunci komi maganan addini komi maganan addini sun hana mutane walawa ba sakewa ba walwala komi addini komi haram su komi haram komi haram a dan ji a dan yi rawa da yan mata ma sun ce haramun ne kenan ba entertainment ba entertainment shi kenan ina da mu je da wannan rayuwa wallahi yanzu kai ku saurara ku ji da adamawa da taraba an zaɓi fasto ya zama gona ko ba zaɓa ba a benin an zaɓa ko ba zaɓa ba to ku gaya mu malamin addini da aka tun da ake demokradiyya malamin addini ɗaya da aka taɓa zaɓa a ƙasar nan shekaru malami ne malam isa malam isa yi da malami ne muna maganan wai malamin addini wanda zai iya yin tafsiri irin su fiqh din nan lahallari qawaidi ismail risala iziya muktasar askari zai iya fassarawa waye ka taba zaba kasana tare da ko a ilimin addini ko primary ba su da shi ai ba dai yiwu ba amma su kirista sun yadda su tsaye da rabaran ko fasto a zaɓe shi ya zama gwamna amma mu yanzu kana fitowa kai ba ma ka fito gwamna ba mota mai kyau yau in kawo an dinga ci malamai kuma da hawa mota kyakkyawa malamai kuma ko ba ka bane malamai na yi masu duniya ne to bale ka zo ka ce kana neman gwamna ko kana neman sanata zai yi sunanta ta leko ta koma haka ne wani ya gane hausan da na yi ta leko ta koma a cikin kuma wadda ya gane hausan da na yi to ba dan fassara ba ba fassara ba ga wani awa kan matan sarki da da ido da ta gani amma babu ido bata gani ba dai hausa ce me kake nufi eh eh a saurara ka ji kabiru oh baka gane siyasar Najeriya bane kasan nan yanzu akwai waɗansu mutane da ake ce musu godfathers wallahi in ba su suka daure maka gindi ba an ka fito kai kada su suke amfani da kuɗin su su je su sai yan majalisa su ce musu ga wadda ku jefawa in ba ka bi ta karkashin su a matsayin yaron ka ba sai ka tashi a tutan babu abin da ya faru din kenan su ba da kuɗi aka yi amfani ai haka ne me yasa aka je wajen tambuwal saboda yana da influence a wurin ya taɓa riƙewa zai iya roƙo ya kamun baki me yasa aka je wajen atiku saboda yana da kuɗi yana da yara za ka nemi daurin gindinsa amma single kai kadai ka fito ya ka tafi kai wa da zaɓe ka ai dalilin da yasa suka je din kenan yau da a ce ba wani godfather ba uban gida ba kowa kowa bisa cancanta sa ne wallahi kamar yadda ka faɗa ba sai an je ba kowa ya iya ruwan sai kai shi kowa ya ɗebo da zafi to ba ba haka bane duk ƙuri'ar da za a jefa ƙasar nan na sanata ne na na ɗayan reps ne wallahi kafin a je an kowa ya tura yaransa kuma ba za su saba ma wanda yake so su saba ba kowa ya tura yaransa kuma ba su saba ba saraka nan dole sai ta yawo je wajen wani je wani dan a roke shi ya kira ƴan majalisar sa na jihar sai roke su wannan ya kira na majalisar a roke su da dan wani abu da ba su a dan ƙara musu da shi shikenan sai a jefa maka sai ka haura shi wannan din me yasa ya ce mutane ne suka daure masa gindi kan ta daure masa gindi atiku ya daure masa gindi tambola ya daure masa gindi da sauran naku na jihar nama a jihar nama akwai sun daure masa gindi din na san abin da ya faru wasu suka daure masa gindi yawwa amma da shi kadai ne ha shi ma ba dai fara ba ma tamma akwai akwai turaka da yake da su suka hana shakin ah saraka dole ne Allah shawaka na'am to to bismillah eh eh eh eh a ba ni ne kokarin musu sulhu bane ni ka ina san duk abin da ya faru ni na sani ai kanawa eh eh eh to ya zanto shikenan ya zanto sai me kuma to ya zanto yawa saboda su ba nan bauchi suke ba san illan da ba san illan da yake ba ai ba sani ba mun san wahalar da muka sha da mutanen musulmi mun san wahalar ka sha shekaru da shekaru aru aru mun sani mun sani mun sani za mu samu wurin kwana dan mu faɗin da wurin da mu baka dama bari mu dan samu wurin kwana tukuna ko aya ɗaya mu karanta mu samu wurin kwana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
sai juma'a ta bayan sati biyu Allah nuna mana Allah nuna mana wannan suratul humaza makiya ce tana da ayoyi tara kuma akan ta zamu kwana baɗi in Allah ya kai muna cikin rayayyu za mu tashi suratul fil an gane ita za mu tashi in muka karisa kuma sai mu je mu ɗauko daga can sama mu sake yiwa gangara an gane wannan sai Allah ya ce wailun likulli humazatin lumaza azaba bane musiba ta tabbata ga mai cin naman mutane ko suna nan ko ba sa nan suka ce humaza allazi yaktabu nasa ala wujuhihim ko fi wujuhihim wa lumaza allazi yaktabu nasa fi giyabihim humaza shine wadda kana nan zai ci namanka lumaza baka nan zai ci namanka wasu kuma suka ce a'a humaza shine wanda yake cin namanka in baka nan yayi da kai in baka nan lumaza kuma shine dai da gira da idanu in ka zo wucewa haka allazi jama'a malan wa addada shine wanda ya tara dukiya ya tanade ta damuwarsa dama ya tara dukiya shi dukiya a wurinsa ita ce komai tafi addini a wurinsa tafi jihadi a wurinsa tafi sallah a wurinsa tafi azumi a wurinsa tafi komai inda zai samu kuɗi zai komai shi babban damuwansa dukiya ya tara ta da yawa a ce shi mai kuɗi ne lokacin da yake tara dukiya ɗinan ko lokacin da ya tara ta ya hasabu anna malahu akhlada yana ganin shi ya samu dukiya komai shikenan ko ya gama samun komai dukiya na za ta iya kare shi daga sharri za ta kare shi daga musiba har ma a zaton yana ganin dukiyar na mara za ta iya hana shi mutuwa dukiyar za ta dawamar da shi a khalada a ina da dukiya tana dawamarwa da mun samu su karo na da rai a da mun samu karo na da rai kai a nan bauchi ma da mun samu manya manyan masu arzikin bauchi da da rai balle na Najeriya amma ina duk dukiyar da ake tara kwatsam sai mutuwa ta zo ba shiri shikenan kuma an bar dukiyar a baya ya tafi ya bari ma bai san me za a yi a bayansa ba yanzu da waɗanda suka mutu za su dawo su ga gidajensu su ga gonakinsu su ga kamfanoninsu su ga motocinsu za su yi baƙin ciki za su yi baƙin ciki da gidansa da dai bari ba dai bari wani ya leƙa bai ga wani a gidansa a kan gadansa ma ya mutu matarsa ta auro wani ya zo yana shiga gidan yana kwana a kan gadansa mutuwa kenan mutuwa kenan mutuwa kenan ya sabu anna malahu akhlada yana zaton dukiyarsa za ta dawamar da shi a duniya ba zai mutu ba ina kalla Allah ce ina a'aha la yunbadanna fil hutama zai mutu za a masa sakamako za a wurga cikin wutan alhutama menene wutan me alhutama wuta ne mai kakkarya mutum gaba gaba eh Allah ce kai wa ma adraka mal hutama me ya sanar da kai wutar da ake ce mata alhutama narun lahil muƙada wutan Allah ce furar riya a hure take Allah ce ta ƙali'u alal af'ida in ta zo ci har gudan zuciya take ci ta ci jiki ta ci zuciya ta ci jiki ta ci zuciya kai innaha alaihim musada ai mutabbaqatan mughlaqatan inna lillahi wa inna suna cikin wutan arfe take kirif ba inda hayaki dai fita ba inda iska zai shiga kuma fi amadin mumaddada wutan nan a can ƙasa take akwai filoli ma da suka mata rumfa can ƙasa take kaga ba halin fitowa kenan fila mai tsayin mita saba'in ko sama da haka can ƙasa inna lillahi Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka raba mu da wuta ko ta duniya balle ta lahira Allah ka raba mu ta ko ta duniya balle ta lahira mun kwana anan sai baɗin Allah ya kai mu ina wadda na ya daga hannu zai tambaya daga saura minti nawa malam saura minti ishirin time da lokaci kenan to malam bismillah saura wajen minti ishirin mun baka dama malam mun baka dama kace ga kanan daga muryan ga kowa ya ji wa alaikum salam wa rahmatullah abinda kake hange kake tunani shugabanni waɗanda suka saka mana abun bakin ciki da damuwa eh ne gaskiya ne gaskiya ne amananmu da suka ci Allah ya saka mana wallahi ba mu da wani abu da mu iya sai addu'a wallahi ba mu da abu da mu iya sai addu'a waɗannan shugabanni da suke ce namu waɗanda ba su da kishinmu to wallahi ba su da magani sai addu'a kuma alhamdulillah addu'a tana tasiri kun ga halin nan da muke ciki wallahi talahi addu'a ce wannan canjin da aka samu waɗanda ba su taɓa tunanin za su faɗi ba Allah ya kada su to wallahi ba mai hannu a cikin aikin Allah ne ba wayan Buhari bane ba ba ba karfin sa bane ba wayan kowa ne a cikin mu ba Allah ne ji addu'a mu ya tsamo mu daga shi kade muke gode ma yawa wallahi Allah ya mana aiki Allah ya mana aiki wallahi duk cikin ku na ina jin in dai ba yara ba manya ba wanda yake tunanin za a yi zaɓe yanzu a yi canjin gwamnati kuma ana zaune lafiya ba a yaƙi ba mai wannan tunanin ko ni ba na wannan tunanin mutanen duk mutanen kudu sun tattara kayan sun koma na arewa sun dawo ya rage ne kawai a kafsa Allah ya yi fa wutan wutan ruwa shi da kansa yace ya yadda an kada shi sai daga bati kuma ne yake ligiretin don me haka dawa ya matsa shi Allah wallahi tallahi Allah ne wallahi Allah ne wallahi in ba dan Allah ba ya matsa shi wallahi ba dai ce ya yadda ba da yanzu ana yaƙi da yanzu kasashen waje ma sun shigo da yanzu Allah kaɗai ya san wanda suke gudun hijira a cikinmu sun bar gidajen sun bar matansu da 'ya'yansu amma Allah da ke mujibu da'awat ne muka tashi muna addu'a da ƙwarmu da ƙwarƙwatan mu ba dare ba rana Allah kaga Allah ya amshi addu'an mu yaji Allah ya tausaya mana to yanzu ma mu ci gaba ya Allah waɗanda suke danne haƙƙin mu ƴan uwanmu ne jinin mu ne yaran mu ne suna ci addinin mu ɗaya ya Allah in masu shiryuwa ne Allah ka shiryar da su su gane damuwanmu su gane halin da muke ciki su yi kishinmu mu taru mu kwato haƙƙinmu in ba masu ganewa ba ne ya Allah ka ba mu ikon mu tattake su mu wuce kawai mu gaba su zama kabaru kana mu wuce mu take mu wuce yawwa mana Allah saka da alheri good comment mana yawa ga wani bako ga wani bako tashi na san kai bako ne yi maganan ka mun baka dama ka miƙe su ganka kai maganan ka eh ci gaba in ka koma baya to gaba gaba ka dauka to ka dan takaita ka dan takaita saboda wani ma zai dauka gaba gaba gabar farko abin da ya shafi daukan ma'aikata federal character eh kowane bangaren da ka son da za a ware musu a bana eh an tura masu scholarship kasashen duniya waɗanda aka tura 350 a cikin 'yan arewa akwai mutum 70 ma na ga wannan takardar ni ma na gani an kamu bayan arewa ba ka ce musulmi saba'in ne awa duk sauran can ne na ga takardar na gani na gani waɗanda ka tura karatu ƙasashen waje ko ni na gani na ga listin ka yi gaskiya ba mu da requirement ne saboda saboda ba ma cin takardarmu ba mu da requirement ba mu da requirement ta insha Allah yanzu za mu yi requirement yanzu ba a yanzu za mu yi requirement yanzu kan da mu yi requirement wala Allah saka da yari da kan zamanin Jonathan ba mu da requirement sai san aka dauki 100 400 a ce sai a dauki 100 nan 100 ma da kyar wai alfarma ke wa darin ma saba'in ka ɗauki kwaya saba'in su ma alfarma aka yi musu da an tantance requirement ɗinsu da kai su tafi ingila amerika karatu ba to amma yanzu kan sha Allah mun samu requirement eh matasa ku yi ta karatu ku yi ta karatu Allah saka da alheri mala alaikum salam eh eh namu ne bayan shi ma tukunna akwai wanda ya alkawari cikin yan siyasa na amma Allah dan kofar da shi yace da ya ci da zai mayar musu da headquarters su can amma kaga tunda aka daga zuba ana zaune lafiya ba ko ba zaune lafiya amma da duk bayan watanni kadan tashin hankali a kashe rayuka amma tunda aka daga maka daga to akwai dan siyasan da namu ne yace in ya ci zai mayar musu amma sai Allah ya hana shi ko primary ba yi da shi ba wa kafallahu almu'minina alqitala wa kafallahu almu'minina alqitala yawa haka ne malam gaskiya ba da Allah ya saka na san wani duka eh to can bismillah ma ci gaba waɗanda ba su da kishin mu eh eh gobak alhaji na samu wani labari eh shine wace wai wai inda ka jefa ma jeno jonata sai ka dauke numfashinka to yaje yaje dila ka ce gobak alhaji gobak alhaji wani ai kyau ah to ai wannan ne ai babu mamaki bane la shi da man da gwamnati take nan yake inda gwamnati take nan take ko ya yake ta inda ta ci zai dawo jikinta a wannan musa sanannen abu ne a wurin malam ci gaba eh alaikum assalam wannan kaya fili ne ai gaskiya ne mun sha faɗa da kafiri gara lalataccen musulmi saboda akwai wasu abubuwan da su zo duk lalacewansa zai bare bare ba kuma akalla kai ma an ka zo shiga wurinsa duk lalacewar ka zaka shiga da confidence zai kasan eh ce ko ya lalace dai ka san dai naka ne yayi abin nan ɗinka ne ko gane bane kuma da ka yi masa nasiha kuma da iya sauraron ka sai dai dauka ne in ya ga dama ba dai dauka ba amma ka samu dama a wannan ka fili ne malam a fili ne na'am yawa ba da bismillah yawa in ka abin akwai takaddu anan bismillah kai muke saurara mu matsalolin Najeriya ko matsalolin Arewa yanzu matsalan Arewa muke magana tukunna Arewa to ci gaba a gurguje suna da murya kan suna a a wannan ka asali ne amma mu Arewa malam matsalolin mu ya kasance tun daga kasan ne har sama tun daga kasa sama muna da matsala gaskiya ne gaskiya ne a saman akwai institution guda wasu institution guda hudu kowa ɗabi rabonsa da wanne ne da wanne ne institution ɗin guda hudu kowa ɗabi eh yan boko yan boko mu suna gaba da duk wani mai addini suna da kasonsu wanda suke goya musu baya akwai banza yan boko da eh suna halatta majalisun karatu amma bai canja rayuwarsu ba akwai suna da kasonsu traditional institution su waye wannan kenan dan gargajiya sakon gargajiya gaskiya ne mafi sharrin malaman kungiyoyi gaskiya ma an taba ku ko an taba ku ko kun ji an ce malamai ko to to yanzu abin da ya faɗan kuna su ƙarya ne wallahi akwai manya-manyan malamai ba ce malami ɗaya ba da aka ba su kuɗi suka goyi bayan wannan gwamnatin ta zarce in ya so a ci gaba da kashe mutanenmu a ci gaba da talauci a ci komai ba su damu ba wannan ba matsala ba ne babba tunda suna da sauti suna da faɗa aji suna da sauti suna da faɗa aji amma duk hatsarin da muke ciki wannan ba damuwarsu ba ne kuma hatsarin su ma fa ya fa shafe su wannan fitinan su ma bata bar su ba amma duda ka dan son zuciya wallahi ba so wannan canjin ba wallahi tallahi ba su so ba sun yi iya kokarin su Allah ne bai biya bukatar su ba ba irin su ne suka je bila ba ka ce goba alaji goba alaji kuma an san malam din ne ba ce malam ba ka ce alaji goba alaji goba ai ba irin su bane nan matsa ko ba su bane ha su aka dinga shiga da gana masu go da miliyoyin nerori a cikin su ko ba su bane ha abin da ya fara gaskiya ne akwai role ɗin da malamai suke playing kuma bad role suke playing an sani suna nan kuma sun cutar sun cutar mana Allah saka maka da alheri
assalamu alaikum akwai bayan Allah da suka ba da taimako akwai wanda ya ba da dubu biyu kan Allah ya haɓaka masa kasuwancinsa wani kuma wata ta ba da ɗari biyar kan Allah ya mata malaka ta addu'a ba ta lafiya wani kuma ba da ɗari shi ma na neman addu'a akwai ɗan kasuwan da ya ba da naira dubu biyu fi sabi lallahi asusun masallaci ko marayu na marayu cewa mai masa addu'a Allah ya buɗaɗa masa kasuwancinsa to Allah ya buɗaɗa masa Allah ya buɗaɗa masa akwai wata baiwa Allah kuma ta ba da nawa ɗari biyar ita kuma cewa ba ta da lafiya tana roƙo a yi mata addu'a Allah ya ba ta lafiya to muna addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya eh wani ya ba da naira ɗari yana neman addu'a to Allah ya biya masa bukatarsa na alheri Allah ya ba- biya masa
wani kuma ya ba da naira ɗari biyu da sinkin sabulu ga masallaci Ah, yake shi ma na bukatan ah, ah, zaman lafiya Allah kawo zaman lafiya tsaka wace ce Allah kawo tsakanin zaman lafiya tsakanin da mijinta kuma shi kuma ya buɗe masa kasuwancinsa to sun kin na sabulu za mu a ba da shi wa marayu cewan ta ba da sun kin sabulu da kuma nawa ɗari biyu cewan eh, na masallaci cewan ayi addu'a wa mijinta Allah ya buɗe masa kasuwancinsa su kuma samu zaman lafiya da shi to Allah ya daidaita su domin kwanciyar hankali ga mace shine in suna zaman lafiya da mijinta amma mace ba su lafiya zaman lafiya da mijinta ba musiban da ya wuce wannan tunda mutum ne shi ya auro ki shine cinta shine shanta shine maganinta shine komai nata daga illa kace an saba to kuma ba ba, ba magana kuma wajala bainakum mawaddatan wa rahma na'am
kuma wata ta ba da ɗari tana da juna tana so a sa ta addu'a ta sauka lafiya sannan akwai wanda ba da ƙur'anai guda biyu lada ga mahaifi da kuma biya masa bukatunsa
to wadda take da ciki cin ai addu'a Allah ya sauke ta lafiya ta bada naira 200 ko to Allah ya sa ta sauka lafiya da Qur'anai ka guda biyu to Allah ya sa ta sauka lafiya kuma nan ni dan dan ƙara ba ta nima fahami naira 100 ta bar ko to Allah ya saka mata lokacin da ta fara jin naƙuda din ta fara ji to kar- ta karanta qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas da kuma eh, la ilaha illa allahul halimul karim subhanallahi rabbil arshil azim ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagun hal yulaku illa alqawmul fasiqun da kuma ka'annahum yawma yarawnaha la- lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha wannan imam ahmad ya ruwaito daga abdullahi bin abbasin cewa duk matan da ta karanta wannan lokacin da ta fara jin naƙuda insha Allah za ta samu sauki ta tofa a ruwa ta sha za ta samu sauki kuma an jarraba ni na jarraba Allah ya karbi addu'a din ta ita ba ta jarraba Allah sauke ta lafiya yawa wato na na baka duk wanda ya ji na bashi amma fa ba yayi tunku bane sai da aka roke ni ne ba tunku yayi ba
a wata baiwar Allah kuma ta ba da ƙur'anai guda goma ta ce a- a- Allah a- Allah tana neman gafara Allah ya gafarta mahaifinta da ya rasu kuma Allah sa mahaifinta cika da imani sannan da yan uwan da yar uwarta kuma al- a- da ma'aikata yan uwa tana tana da yan uwa ma'aikata da yawa masu ayyukan gwamnati daban-daban su kuma Allah ya taimake su cikin aikinsu sai Allah ya ji kan babanta mahaifiyarta kuma da ita din da mu gabaki daya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya saka da alheri yawa.
wata kuma daga vocational wajen vocational ta ba da dubu biyar ita ma ta sa ta addu'a ita kadai dubu a biyar asusun asusun marayu Kai Allah ya saka mu da alheri kun ji mace mai kamar maza ko ita kadai ta ba wa marayu dubu biyar to dama malam sagir shi yake ajiye marayu malam sagir sai ajiye musu da kyau a sa musu account kun ga na sha faɗa nake ce wallahi mun takaita wajen aiki wa marayu gashi addinin mu cike ke da taimakawa marayu amma ba mu yi haka ba na sha ba da misali da makwabtanmu wallahi sukan yi tanadi wa marayu sukan kai su ingila amerika japan da kuɗin da suke tara musu je su yi karatu yanzu mu nan da wuya ka samu wat- wani masallaci ko wata kungiya ta a ce marayu ne an tura su zuwa wata ƙasa karatu da kuɗin wannan da aka tara da ya wahala kaga mun takaita wallahi eh me kace malam me kace idan yi gaskiya ne na in kaga wani ya fita waje karatu sai dan wani dan wani babban barawo yi mana ko dan wani babban mai kuɗi dan kasuwa amma ayyuan nasu iya nasu da rama ba sa samun su je balle yayan marayu kuma duniya nan ba ta tafiya sai da ilimi yawa sai da ilimi yawa ilimi na addini da na zamani yawa dole mu tashi tsaye ƴaƴanmu mu ba su kyautar da babu kamanta ita ce ilimi an gane wannan in muka ba su ilimi mun gaba musu komai ko ba mu bar musu ko komai muka mutuwa muka mutu magana ya kare yawa ba su iya komai ko to ai ka sani wanda idan gata yayi masa yawa ai ba ma a can wajen ba anan gida ma muna gani wallahi wanda ya sha wahala da zuwa akwai wani injiniya da ya zo wuri na kan dan bashi wani aiki bayan ya tafi sai wani yake mutane da yace kaga bawan Allah nan wallahi ATBU lokacin da yake makaranta da kafai kan tafi je dawo baya da kokobo amma fiskilas ya dauka amma su wannan ƴaƴan waɗancan din sakaltattu ba sa ma karatun ba sa ma karatun filat suke fita da shi kuma in suka fito haka ɗan da ɗaurin gidi suna raba su manyan mukamai saboda babu adalci saboda kamar da kawai gaskiya ne Allah gaskiya ne yawa duk wanda ya sha wahala karatu wallahi ya fi tsayawa ya yi shi tsakani da Allah saboda yana ya ya sani amma ya masu kuɗi ne yawanci su yan manya yawanci ba sa karatu ba ya wuce ya wuce a ɗauki mota a nan wuyi a sa kiɗa a ɗauki yan mata nan a je kullum kullum fati kullum fati to yaushe dai karatu amma wanda ya san wahala kullun ya dan ci garin kwakinsa da kuli-kuli ya san ba mai tuba bai da mota zai je party to kaga da kullun da littafin sa yana revision yana nazari kuma su suke cin jarraba suke daukan first class ko gane bari awwa
a kuma ta ba da turmin zani da kuma yadin shadda guda shida da duka shadda guda shida tana neman wato addu'a ga daga bakin malam da kansa ya albarkaci sa'ayanta ya ba mahaifiyarta lafiya wata lafiya ya kawo zaman lafiya tsakaninta da mijinta kuma ya bunƙasa kasuwancinsa to na farko Allah ya biya mahaifiyarta lafiya Allah ya bunƙasa dukiyar mijinta kuma ‘ya'yanta da ta ce a yi musu addu'a Allah ya Allah ya albarkaci rayuwansu to muna addu'a Allah ya barkaci Allah ya albarkaci ƴaƴanki su zama ƴaƴa na gari masu tausayin iyaye wanda koda bayan kun rasu za su yi muku addu'a domin da na gari shine wanda zai tuna da ma'aifiyansa da babansa bayan sun rasu su yi musu addu'a yanzu duk waɗanda suke kawo Qur'ani ko su kawo kuɗi su ce ayi wa iyayensu addu'a dan sun samu ƴaƴa na gari ne amma suka samu ƴaƴan banza wanda ba na gari ba bai tuna da kansa ba balle tuna da babansa ba ruwansa babansa yana wuta mahaifinsa yana wuta ba ruwansa yana nan wajen rawa yana nan wajen hayaniya yana nan wajen shaye-shaye amma duk wanda zai samu dama ke addu'a wa iyayensa to alhamdulillah akwai alama alheri tare da shi saboda haka nan ƴaƴanki ne Allah za su Allah sa su zama na kwarai yawa Allah saka da alheri lokaci ya cika ko ga abubuwa da yawa don to sai dai duk wanda bai ya kawo taimako bai ji an karanta ba wallahi abun ne da yawa kuma lokaci ya kure sai dai addu'an da na gabaki ɗayan mu nan za mu saka waɗannan mutane da farko muna addu'a duk wanda bai da lafiya a cikin mu rashin lafiyar nan hanta ne koda ne AIDS ne kansa ne diabetes ne basil ne ya Allah muna roƙonka ya Allah muna roƙonka Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya waɗanda suka rasu iyayenmu da kakanninmu da malamanmu ya Allah ka gafarta musu kurakuransu ka kai su aljanna Allah ka gafarta musu kurakuransu ka kai su aljanna ƴaƴanmu da muka haifa da wanda zamu haifa ya Allah ka sa su zama rabon manzon Allah wanda zai yi alfahari da su ranar tashin kiyama da yawan al'umma kun san sun zama na kwarai Allah manzo Allah da ya alfahari da su to Allah ka ba mu ƴaƴan da manzon Allah zai alfahari da su abin da yake damu ma kasanmu na bama bamai ɗinan da ake ta sakawa a masallatayya ne a tasha ne a kasuwa ne a ƙauyuka ne ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan abu ya Allah ya Allah ba don halinmu ba idan laifi muka yi ko mun sani ko ba mu sani ba ya Allah karka halaka mu da laifinmu Allah kai ne mai gafara kai ne mai jin kai rahamanka ta yawalci komai ya Allah rahamanka muna so ta yalwace mu ya Allah ka gafarta mana alherin da ke cikin shekara mai zuwa dinnan ya Allah ka ba mu shi sharrin da ke zuwa cikin wannan shekara ta gaba ko mun sani ko ba mu sani ba Allah ka yaye mana shi Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu shugabanni na kwarai masu jin tausayi masu sanin ya kamata masu adalci a tsakaninmu wadda su yi adalci kowa ya ji daɗi ka saurata ta zauna lafiya ya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allahumma la tuwalli alaina shirarana Allahumma la tuwalli alaina shirarana Allahumma walli alaina khiyarana Allahumma ajib du'a'ana Allahumma ajib du'a'ana ربنا عليك توكلنا اللهم لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا اللهم انت الغفور الرحيم فاغفر لنا اللهم انت الغفور الرحيم فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا أنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا وأنت مولانا وأنت إمادنا وأنت سندنا عليك توكلنا وإليك أنبنا اللهم أجب دعاءنا ولا ترد علينا دعاءنا ولا تردنا خائبين ولا تردنا خاسرين اللهم ارزقنا بالإجابة كما رزقتنا بالدعاء وصلى اللهم على نبينا الكريم سيبدي إذا ما نقل سيبدي